kunshin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa ana zargin wani da yin amfani da amalan cikin dare wajen satar gado, kabet da kujeru a kasuwar 'yan katako.
Ga wannan kaya da aka kama a cikin shagonsa da kujeru da gadaji, saboda haka ina ganin wannan ma sun ishe mu shaida.
Rundunar 'yan sanda ta ja kunne daga kausan murya kan masu saka bakar leda a gilashin ababen hawa wato tinted. su kuwa wasu matasa sun fasa gursheƙen kuka ga mai martaba sarkin Kano da gwamna da su yi wa Allah da ma'aiki saka baki a biya su hakkin aikin zaben da suka yi wa INEC.
saboda mun fito mun sai da rayuwarmu ne mun yi wannan aiki amma an ki biyan mu mu ko kwandala ɗaya ba a ba mu ba.
Dan Allah a tausaya mana a ba mu kuɗin mu kun ga da aiki muka yi muka sai da ranmu.
Har ila yau za ku ji rahoto kan ranar yaran Turanci ta duniya.
My name is Rukaya Kawa Adam. I am living in Kano State at Mundadu area, Sherda Phase 3.
Do Allah, sai ku dakace mu. Shigowar baƙo dai da yin sallama a kasan shi, in ko bai yi ta bai shigo, a iya yi masa kururuwar cewa ya hauro, kafin a kai ga yi mana kururuwar, Aslamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, barkanmu da sake jibantar lamuran juna a cikin wani sabon shirin.
Babasuda, sarkin labari.
Sunana Aliyu Wale, da fatan duk wanda ya shirya sauraron shirin na nan cikin ƙoshin lafiya. kafin mu doka ni tsoka inda na'in bara mu dakata a teburin labarai domin na sada ku da Ahmad Salisu Basirawa ya karanto wasu daga cikin labaran da ya zaƙulo mana.
Wani babban jami'i mai bincike akan tarin fuka a hukumar lafiya da ke nan jihar Kano, Dr. Ibrahim Ali Umar ya ce duk lokacin da aka fuskanci ƙananan yara na yawan yin gumi da tari musamman ma na wannan lokaci na zafi a garzaya da su zuwa asibiti domin binciken lafiyarsu don gudun kamuwa da cutar tarin fuka. Dr. Ibrahim Ali Umar ya ce tarin fuka cuta ce da ake kamuwa da ita ta hanyar iska musamman ma ga mai dauke da cutar idan ya hamma ko atishawa ko kuma tari. Shugaban kungiyar tallafawa 'yan gudun hijira Binta Muhammad Lawan ta yi kira ga sauran kungiyoyin al'umma da su rinka tallafawa 'yan gudun hijira da ke fadin jihar Kano baki daya. Shugaban kungiyar Binta Muhammad ta bayyana haka ne yayin rabon tallafin kayan more rayuwa da kungiyar ta rabawa 'yan gudun hijira har su kimanin ɗari da suka ci gajiyar tallafin a sansanin su da ke unguwar Hotoro a nan Kano.
An gaishe kaɗan mutanen basirawa. A shirinmu na ranar Litinin mun kawo muku wani labari mai mutuƙar ɗaure jijiyoyin kai da mamaki kan yadda wani mai cike da ƙoshin lafiya dam ya yi ƙoƙarin kirawo kansa ruwa babu laima wajen yin tsayuwar gwaman jaki haɗi da buga tutsu da ma yin harbe-harben ƙafafuwa da tirjiya kan lallai shi fa sai ya auri wata mai ɗauke da luran nan mai karya garkuwar jiki ya zubillahi bayan da gwaji ya nuna tana ɗauke da cutar shi dai wannan labari ya zo jiya ne a matsayin jigon rahotannin shirin a don haka ga jaka Diana Fisa Ahmad ta gama shiryawa za ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko a kansa.
Daga cikin sakonnin da kuka turo za mu buɗe da sakon Yusuf mai garkuwa bebeji inda yake cewa lallai so hana ganin laifi hakan jarabta ce Allah ya yaye mana wahala. Bawan Allah kana so ka kai kanka wahala to Allah ya kyauta sako daga fa'iza maman Islam. Shi kuwa awwal uba ya kasai cewa yayi, wai soyayya ga manjini Allah ya sa mu dace. Haba saurayi, auren mai HIV, anya ku ba asiri ta yi maka ba, Allah ya kyauta. Sako daga Ja'far kwana hudu gama. Shi kuwa Shafi'u Muhammad sheka cewa yayi, wannan shi ake kira da cakwakiyar aure. Gaskiya wannan mutum kayi kokari. Za mu karkare da sakon Dalladu kofar waika inda yake cewa ana wata ga wata, ana neman lafiyarka kana tura kanka cikin wahala masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai ba mu dama mun karanta nasu ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci sannan da kokari mai sunan mama kafin mu je gaji gwan rahotannin namu na wannan rana yau talata ashirin da uku ga watan afrilu ita ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don bikin yaren turanci a faɗin duniya baki ɗaya wanda ake gudanarwa duk shekara kuma a nan Kano cikin tashar mu ta dala a cikin shirin na Baba Suda, jakadiya Zulfa'u Musa ya kasaice ta haɗa mana rahoton yaren turancin wanda ya yi daidai da ranar komawa makaranta.
A yayin da ake bikin ranar nazarin yaren Turancin ta duniya, wanda mu a nan Najeriya ya zamo mana ba yaren uwa ba, a nan Kano kuwa ta yi daidai da ranar da ɗalibai masu koyon Turancin suka koma makaranta bayan gajeren hutu na makonni biyu, wanda ya haɗa da hutun Good Friday da Easter Monday. Da yake an dawo hutun a matakin sakandare da firamare a nan Kano, mun leƙa wasu daga cikin makarantun firamare don jin koshin ɗaliban firamaren na iya amsa tambayoyi da Turanci.
What is your name?
My name is Khadija Ibrahim, How old are you?
11 years.
What is your name?
My name is Hawa Usman, Which school are you?
Salantar Special Primary.
su ma wasu daga cikin ɗaliban makarantun sakandaren gwamnati a nan Kano sun gabatar mana da kansu cikin yaren na Nasara.
My name is Rukaya Kawa Adam. I am living in Kano State at Mundadu area, Sherdafe Street.
My name is Aisha Zawadin, and the name of my school is JJS Sharada. I'm a SS2 student, and I'm living in Sharada Festiri Jain.
Malama Lami Abba Ismail da ke kwalejin koyar da ilimi ta ƙasa FCE sashen koyon turanci ta bayyana cewa yawan karanta littattafan turanci na kawo gogewa ga ɗaliban inda aka sun hakan ke kawo tangarɗa wajen rashin iya turancin mafita shine sai mun dawo da wannan al'adar na karatu gaskiya tun daga farko za a sa wa yaro san yin karatun kanshi yanzu sai kallon fina-finai kawai mu kuwa wanda mun san a da gaskiya muna da lokacin kallo ma to wani ya lokaci yaro yake da shi da zai karatu amma kaga idan aka ɗauko tarbiyya tun daga gida kan iyaye aka dawo makaranta a ringa ɗan ware wani period wanda ya yara za a ringa ba su dan littafi suna karantawa a sannan a ba su wanda in sun je gida shi ma za su karanta da yiwu idan sun zo a tambaye su me suka karanta har dan ihsani ma wanda ya daidai ana ba shi kaga an samu wannan dan abin nan din na karatu masu iya magana dai sun ce tun ran gini tun ran zane zulfa'u musa ya kasai baba suda sannu zulfa'u da ƙoƙarin haɗa wannan rahoto da kuma haka ne za mu je ga jigon rahotannin shirin na wannan rana, mu leƙa kotun magistrate mai zamanta a airport ƙarƙashin jagorancin ajiya talatu makama. Kotun ta fara sauraron wata ƙara wadda ‘yan sanda suka gurfanar da wani mutum mai suna Yusuf Ɗarrimi wanda ake zarginsa da laifin satar gado da kabet. da kujeru a kasuwar 'yan katako da ke rijiyar lemu. Ƙunshin tuhumar ya bayyana cewar wanda ake zargin yana laɓaɓawa da daddare bayan sawu ya ɗauke yana sanya amalanke ya kwashe kayan. Jakadanmu na kotu Yusuf na daba Ismail ya zanta da masu ƙarar jim kaɗan bayan kammala zaman.
me ka wannan kotu abin da ya kama kotu mun zo ne bibiya haƙƙinmu da wani yusuf daga ɗarimi yake shigowa kasuwa yake ɗeban mana kaya da daddare to shine dalilin zuwa mu wannan kotu kun kama shi da kayan ne ƙwarai kuwa mun kama shi da kayan mu wanda muka je muka sanar da yan sanda a bakira division suka zo suka je suka ga kayan aka ɗebo su a shagonsa muka kawo su nan bakira division aka yi masa hoto tare da kayan a inda wani dattizo a kusa da wurin yake ba mu shaida cewa duk bayan kwana biyu zuwa uku ana kawo kaya bayan sha biyun dare a wannan rumfa.
kasan ita kotu da hujja take amfani yanzu da zai musanta wannan zargi da ake masa kuna da shaidun da za ku kawo kotu.
Ƙwarai kuwa muna da shaidu domin na farko dai akwai wannan dacci da makocin gurin wanda shi a gaban idansa ake zuwa da kaya da daddare. Na biyu kuma ga wannan kaya da aka kama a cikin shagonsa da kujeru da gadaji. So so da haka na ganin wannan ma sun ishe mu shaida.
Lokacin da kadan namu yawai wanda ake zargin ya ƙi cewa komai amma ya amsa a gaban kotun cewar ya saci kayan gadan a ƙarshe kuma kotun ta hore shi bisa ikirarin bakinsa inda aka ɗaure shi shekaru uku dindi ko zaɓin tara na dubu talatin an kuma umarce shi da ya biya masu ƙara kuɗinsu ko ya yi shekara ɗaya a gidan iyali to ai dama mai bas shi ke da rumbun tusa kuma wannan rahoto shi ne a matsayin jigon rahotannin shirin namu na wannan rana, wanda muke fatan tun daga yanzu za ku fara iya turo mana da ra'ayoyinku na ƙashin kai ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar sai mun da gare ku. Kuma wannan labari mun saka shi a shafinmu na Facebook da la FM Kano tamanin da takwas da ɗigo biyar har ma dubin dubatar al'umma suka bayyana ra'ayoyinsu a kai ciki kuwa sun haɗa da Muhammad Mubashir Tiga ya ce mai amalanke a dinga kai zuciya nesa shi kuwa Ramadan Ishaq cewa yi hababawan Allah a rage son zuciya a nemi sana'a. Yusuf M. Yusuf Alkanawi ya ce, To mai amalanke sai ka je ka girbi abin da ka shuka. Awwal ɗahiru jan dutse ya ce, Mai amfani da amalanke don yin sata Allah ya shirye ka. Iyakacin saƙon da za mu iya ɗauka kenan duba da lokaci, da kuma haka ne za mu leƙa ofishin Malam Aminu Bello don cika umarni. Qatar MS Group of Company sun buɗe muku sabon kamfani mai suna yau da gobe communication tare da haɗin gwiwar MTN suna gyaran layin waya samar da layin MTN rijistar layin MTN sannan suna dawo muku da lambobin ku na sirri wato TUK number sannan suna sayar da sababbin wayoyi suna swapping din SIM suna sayar da katin turawa wato BTU suna sayar da data sannan suna yin SIM upgrade akwai kyautar SIM da kuma kuɗi naira ɗari biyar domin siyan data suna nan a dara da takardar rijiyar zaki layin gidan Malam Ibrahim Khalil a ofishin ofishinsu mai namba 416 kan titin Gwarza Road a kanan Dabo. Za ku iya tuntuɓar su akan lambar waya 0800 uku biyu sifili uku shida bakwai bakwai shida ko sifili takwas sifili uku biyu sifili uku shida bakwai bakwai tara sai kun zo.
shakka babu a yan samat komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata adan gari ohoho ina mata masu son canca ado don burge mai gida ina mata masu son kece raini a gidan biki ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan yan samat da ke shaƙe da galla galla a tamfofin Nigerian wax diamond classic Cote d'Ivoire brilliance attitude fighter touch chicken baby doci pattern holland Swiss lace, Swiss atamfa, Swiss cotton, Swiss boil da sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a baku labari, rukunin kantunan El Samad sun fara daga lamba takwas Unity Road, lamba tamanin da uku Layin Jallaba, da lamba ɗaya Amana House, da lamba ɗaya Ibrahimawa kan titin IBB duk a kasuwar kantin kwari. Sai El Samad da ke Ado Bayarmo da kuma El Samad da ke gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu titin Ibrahim Tayo a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samad da ƙaramar riba muka dogara da neman albarka. albarka.
Tumadalla, a nan kuma wasu matasa ne suka shigo baba su da cikin tashin hankali suna numfarfashi yiwaya an zuba wa Andres ruwa kan cewa a zaben da ya gudana sun yi wa hukumar INEC ta ƙasa reshen jihar Kano aiki, amma har kawo yau ko ƙarfan fana na haƙƙinsu ba a ba su ba, kuma sun yi duniya amma fumfuris sun ƙi sauraronsu. a don haka ne suke kira ga mai martaba sarkin Kano da duk wanda zai iya saka baki a biya su haƙoƙinsu.
muna kira ga gaban hukumar INEC na ƙasa Mahmud Yakubu ga duk wani wanda yake da ruwa da tsaki akan wannan al'amura da a zo a ba mu haƙoƙinmu saboda mun fito mun sai da rayuwarmu ne mun yi wannan aiki amma an ƙi biyan mu haƙoƙinmu ko kwandala ɗaya ba a ba mu ba.
Duk wanda yake da ruwa da tsaki akan harkar nan da ina kira gare shi dan Allah a tausaya mana a ba mu kuɗin mu kun ga da aiki muka yi muka sai da ranmu.
Abin da aka mana ba a mana adalci kun kuma ba za a ba mu haƙƙinmu ba ne ba ya kamata a gaya mana.
Mun masa aiki tuntuni har yau tun daga 45 din da aka turo ba ƙara turo mana ko sisi ba ta transport ce aka ba da ita kuma idan mun je mun yi musu complaint suka ce mu kai settlement of account din mun je mun cire mun kai har yau yanzu wurin sati biyu da cirewa amma babu komai in ka je ma baka samun su duk kokarin da muka yi don ta bakin jami'in jama'a na hukumar abin ya citira wala Allah ko sai a shirye-shiryen mu na gaba za a ji mu da shi to sai mu ce da fatan saƙon ya je kuna waɗanda su tilasta a gyara. Nan kuma mai magana da yawun rundunar 'yan sandan wannan jiha DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce rundunar a shirye take tsaf domin ganin ta daƙile harkar ta'addanci a faɗin Kano baki ɗaya. Kana kuma ya ja hankalin masu saka baƙar ledan nan a jikin gilashin ababen hawansu wato tinted.
Yanzu mun sa ana cikin duka hanyoyin da suka shigo cikin jihar Kano yan sanda suna nan akan hanya duk wanda zai shigo sai sun caje shi tsab da motarsa su ga me a ciki kuma su waye a ciki ana wannan sannan kuma akwai a cikin gari akwai abubuwan da muka yi kamar yadda muke aikin motoci yanzu masu irin sa bakaken ledojin nan za ku ga muna ta kama su to wannan yana ɗaya daga cikin wasu da kaɗan da zan iya faɗa hanyoyin da muka ɗauka domin dakile faruwar irin waɗannan garkuwa da mutane a cikin jihar Kano ha to tabbaci gashi na muna aikin mu ai ka san dan sanda da aikin sa aka san shi kuma irin aikin da muke kana gani a cikin gari yanzu muna nan da kai kaji mutane suna ta tambaya na wai wannan kama kama da ake na motoci me ya faru ai duk wannan dalilin ne ai so muke a zauna lafiya to Allah ya zaunar da mu lafiyar amin to mai sauraro yanzu kuma sai mu yi ratse babbar kotun shari'ar musulunci da ke post office inda ta ci gaba da sauraron shari'an nan da wani ɗan kasuwa a wafa alhaji ibrahim muhammad shahada ya yi ƙarar wasu ‘yan kasuwa alhaji muhammad rabi'u da ke a kasuwar beirut da kuma alhaji samin umarin ta'ambo da ke kwari dangane da wasu kuɗaɗe na iro wanda alhaji samin umarin ta'ambo yake musanta da awarta alhaji ibrahim shahada wanda shi kuma alhaji rabi'u ya shiga tsakani a karɓi kuɗin ya tabbatar da cewa an yi mu'amala don haka ake ta bugawa kusan tsawon watanni uku zuwa hudu wanda a yau kotun ta kware-kware hukunci dangane da roƙon da lauyan shi alhaji samin umar ta ambayi na cewar ita wannan kotu ta dakatar da sauraron wannan ƙara har sai kotun da suka yi appeal ta yi hukuncin da za ta yi to sai dai a yau kotun ta yi watsi da wannan hukunci ta kuma sanya ranar shida ga watan gobe domin ci gaba da shari'ar jim kaɗan bayan kammala zaman kotun jakadan ma'abbakar sabo ya zanta da lauyan alhaji ibrahim sha'ada barista sale idris bello to dama shi neman da ya yi ya yi nema ne yana roƙon ita wannan kotu mai girma da adalci ta dakatar da bin sawun shari'ar da take ma'ana ta tsaya cak ta ɗauke alƙalminanta ta daina sauraron shari'ar nan har sai lokacin da ita kotun apil ta ba da hukuncinta akan apil ɗin da shi wanda aka ƙara na biyu ya shigar a babbar kotun jiha cewa da'awar mai ƙara ba ta tsaya ba da sauransu so sai wannan neman ya kuma tallafi nemansa da rantsuwar mashi a zaman da aka yi na baya can aka waye mu muka bai da martani.
Shi ma lauyan Muhammad Rabiu wanda ake ƙara na farko ya bayyana yadda aka yi ƙwarya-ƙwaryar hukunci.
Wannan rulin da kotu ta yi ko ince kwarai-kwarai hukunci alhamdulillah mu yi mana daɗi domin daman abin da muke fata a dai tabbatar da adalci ga mai ƙara da wanda ake ƙara da kuma al'umma gari baki da haka kotu ta tabbatar da ta za ta gaba da jin shari'a ta babu wani abu da zai dakatar da ita har sai ta ga oda daga kotun babbar jiha ta jihar Kano dan bata ga wani oda ba ko wani abu za ta gaba da yin shari'a ta domin tabbatar da adalci wannan shine abin da kotu ta yi hukunci.
Wannan da kuma haka ne za mu je ga fanninmu na rayuwarmu a yau wanda jakada Nasir Khalid Abubakar ya tattauna da wani mai lurar rashin gani a inda ya yi duba a kan shin ko yaya masu lalura ta musamman suke gudanar da rayuwarsu tun daga wayewar gari har faduwar rana? Rayuwar ma yau!
sunana Abdullahi Ali nan na Ibawa. Ainihin na ɗin dakin kudu ne local government haifaffen garin yanka tsari amma yanzu ina zaune ana Ibawa mai kalawar sirri.
Gashi Allah ya jarabe ka da larurar rashin gani to koya kake gudanar da al'amuranka na rayuwa kamar shi mai ido in ya tashi da safe misali da asuba ya san inda butarsa take zai je ɗaura ya ma san kai lokacin sallah yayi koya kake fara ma tun daga farkon Allah Allah mun gode maka addini na samu kaina tun da ina yawan zama a ko'ina wataran a gida wataran a nan garin so ya danganta da inda na samu kaina kuma ka san ani abin da ka sani ne cewa na riga na yi makarantar allo so dole in kai in kai makarantar allo ko wataran zaka tashi kai zaka fafutuka neman butak wataƙila inda ka ajiye ta tunda ba gani kake ba ba a nan kuma zaka je ka same ta ba amma cikin hukuncin Allah ba wa iya buta ba da abin da na ajiye in dai na wani ne na ajiye shi ko da wani ya dauka da na je na shafa na duba ina taɓa wannan abin zan gane cewa wannan fa abina ne ko kaya tun da nake ba taɓa cin ba taɓa ware mun kaya ce wannan da wannan shi ne kala ɗaya ba a'a in dai kaya zama ma yau in Allah ya da gobe jibi zan iya ware ce wannan kala kaza wannan kaya na ne wannan rigar wandan shi wannan wanda diga ne ba a ware ni shi ɗaya kenan na biyu kuma buta kamar yadda kasan tunda yanzu ba a makaranta Allah nake ba a ɗaki na nake su kaga tun ɗaki na ne ba kowa ne a cike ba ni na sai ina nake ajiye a bata na tashi mai lalaba bata dauka magana kira sallah magana sallah kuma ka gani gaskiya ba na saita alam a wayata in kuma na tashi ba na duba agogo kawai dai zan yi concealer saboda gaskiya na riga na saba ba na makara na farka abin da ake- an yi kira kira an sallah sai dai in bayan na farka daga bacci na tashi ne in duba in ga yaushe yaushe ne ya kamata in fito yin alam ta masallaci shine wannan zan duba time tun daga waya in duba lokacin ga karfe kaza to wannan haka nake samun kaina ko anan ko a ita wayar tunda ba gani kake ba ta yaya kake gane lokaci eh to gaskiya saboda ni ma abocin sauraron gidajen rediyoyi ne. so saboda haka duk ina na samu kaina in na kunna rediyo ina kamo gidan rediyo akwai gidan da ina kamowa na ji shirin da suke nan ce yanzu lokaci kaza nan ce yanzu lokaci kaza yayi wannan kenan na biyu kuma ina da tsari wanda nake zanna wasu lambobi in kira ina kira za su gaya min ko karfe nawa ne yanzu ko wanda lokacin nake so bayan misali ka je an yi sallah an dawo to kuma ai zamu wayi gari sai mu ga to wannan zai fita ya tafi office wannan zai tafi kanikanci wannan zai tafi ta yaya kake gudanar da taka rayuwar ina samun kuɗaɗe da dama su gudanar da al'amuran rayuwa ta bangare guda biyu zuwa bangare na farko ina sayar da katin waya to Allah ya tamke ni gidan da nake zaune a ciki abincin dare kawai zan siya in safe da na rana za su ban abin karyawa sai dai ba zai ishe ni dole wani ɗan kuɗin da nake samu su zan ɗan ɗauka in ƙara in sai abinci na biyu kuma in ba ka nan ba in rayuwa ta ƙoƙe tun da ka san yau da gobe sai Allah rayuwa ta ƙoƙe na rasa inda zan yi ba ni da makama dole ba gaskiya wata ran ana taɓa ba ko ba gaskiya ba amma gaskiya ana ɗaukar lokaci sosai don gaskiya jama'ar unguwa suna iya kokarin su Allah gwanin hikima in gode ma kuma Nasir sai ka sake dawowa ka kawo mana rahoton da ka haɗa kan abin da ya bambanta al'adar kamun amarya a da da kuma yanzu ta cikin fannin nan namuna daga taskar Hausa
Kamun amarya wata al'ada ce da ake gudanar da ita kafin a ɗaura aure ta hanyar sanya wa amaryar lalle sai dai yau da gobe ta sanya wasu sun sauya fasalin yadda ake gudanar da kamu yayin kama babban ɗakin taro inda ake haɗuwa ango da abokansa amarya da ƙawayenta da ma dangin su baki ɗaya a gefe guda kuma ga masa kiɗan zamani na tashewa mun ji ta bakin wata dattijuwa mai kimanin shekaru sama da sittin a duniya wadda ta bayyana mana yadda kamun yake a da da farko dai ranar talata ake fara kamu ako sai a yi shiri kuma sai a yi murza za a je murza nan za a samu lalle kamar bokito guda ba a cika shi a wannan gidan amarya za a yi kowa murza da yan mata har da yara ƙanana ƙannan kaman amarya duk za a yi da su da ƙawayen amarya za a yi murzan da kowa zai mulka lallen nan a jikinsa Ita ma wata budurwa ta shaida mana yadda abin yake a yanzu.
kamu yadda ake yi a yanzu na zamani ana zuwa ne can hotel sai a kawo kawayen amarya su zo na ango su zo ana kawo kakannin amarya da na ango idan suka zo za a kawo za a jera kumbo da nan gefen da nan gefen za a sa katifa a kawo mu ficai a jajjera za a fara sa kiɗa na hausa kamar kiɗan ƙwarya ko kiɗan na dj ne Malam Magaji Ahmad Gaya, malami ne da ke tsangayar nazarin Hausa da ke kwalejin Sa'adatu Rimi, ya yi mana fashin baki akan al'amarin.
kamu al'ada ce wadda ake gudanar da ita kamar washe garin da za a daura aure wannan kamu ya shafi budurwa domin ba a kama bazawara za a sami yan mata a za su kasance tare da ita daga nan za a sami tsofaffi sai a sami wannan budurwa wacce aka daura mata aure sai a shafa mata lalle tare da turare ana guda To kowa dai ya bar gida, shi ma aka ce gidan ya bar shi. Nasir Khalid Abubakar Baba Suda.
batunka haƙƙun Nasir Baban da sarkin labari.
kafin mu karkare shirin kada kuma kumanta za ku iya sauraron wannan shiri kacokan ta bature from A to Z a shafinmu na intanet www.dalafmkano.com ko kuma tune in streamer radio live online radio online radio box african radios da kuma live from Niger har ma da bibiyar mu a shafin Facebook da Ali FM Kano 88.5 a madadin shugabar ka fatanin shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq Baby Night sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi Soran Dinki har ma da 'yan biyar sarakan zazu. Buhari Isa ne ya tattaro rahotannin shirin na wannan rana. Abdulbasit Abdulmumin kuma ya ƙuƙƙulla mana sautukan har kuka ji shirin tangararau kuma rangaradau ni ko da na shirya Aliyu Wali nake cewa saduwar alheri.